ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك إقوام وسوء مهلا تاولنا بلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة منساك سادوا أولنا مسلاتي بتالة البركة مسلاتي عثمان ابن عفان دكينا قدن قياء أولنا يمتشينا السبر yau bakwai ga watan zulhijja hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1442 wanda kuma yake daidai da 27 ga watan bakwai mila ko 17 ko 17 ga watan bakwai a miladiya ta 2021 a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu a cikin littafin nan mai suna a tajiridus sarih li a hadithul jami'ar sahih wallafar ahmad ibn abin latif al-zabidi rahimahullahu ta'ala wannan shi ne darasinmu na 189 a cikin wannan littafi inda za mu tashi kan hadisin hassan ibn sabit al-ansari radiyallahu anhu يجي عن حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أنه استشهد أبا هريرة رضي الله عنه أنشدك الله هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس قال أبو هريرة نعم daga hassan ɗan thabit al'ansari mutumin madina radiyallahu anhu Allah ya dada shi anna hustash hada abu huraira ya nemi shaidar abu huraira Allah ya ƙara masa yarda ya ce masa an shirukallah ina haɗa ka da Allah ina roƙonka don Allah hal sami itan nabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙulu shin ka taɓa jin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ko yana cewa ya aba ya hassan yana cewa ya hassanu ajib an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ka bayar da ansa a madadin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam allahumma ayyidhu bi ruhil qudus ya allah ka karfafe shi da ruhi mai tsarki shine jibril qala abu huraira abu huraira yace da shi na'am eh ma'ana na taɓa jinsa ya faɗi haka wani hadisi imam bukhari ya fitar da shi a cikin kitabun salah babu shi'ri fil masjid babin da yake magana akan hukuncin rera waƙe a cikin masallaci sannan ya kawo shi a cikin kitabu bad'il khalqi babu zikirin mala'ika babin da yake ambatan mala'iku sannan ya kawo shi a cikin kitabul adab babu hija'il mushriki babin da ya magana akan zambo ga mushrikai sannan abu dawud shi ma ya fitar da shi a kitabul adab hakanan imamun nasa'i shi ma ya fitar da shi a kitabul masajid babu rukhsati fi inshadi shi'ri fil masjid babin da yake magana akan sauki wajen rera waƙe a masallaci imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnad da sauran malamai daban-daban na hadisi da suka fitar da wannan hadisi daga hassan ibn thabit a lafazin wannan hadisi imam al-bukhari da ya kawo shi a cikin kitabu bad'il khalqi ya kawo shi da fadi wanda zai ƙara fito da ma'anar hadisi yake cewa marra umar ibn al-khattab radiyallahu anhu fil masjid wa hassan yunshid sayyidina umar ya zo wucewa ta masallaci sai yaga hassan ibn thabit yana rera waka faqala sai hassanu ya ce da shi kuntu unshidu fihi wa fihi khairun minka na kasance ina rera waka cikin masallacin nan a cikinsa akwai wanda ya fi ka alkhairi sun maltafata ila abi huraira sannan hassan ya waiwaya ya dubi abu huraira ya ce da shi an shiruka Allah ina haɗa ka da Allah ina roƙonka don Allah a sami ita rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya ƙul ajib anni Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus shin ka taɓa jin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ajib anni ka bayar da ansa a madadina Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus ya Allah ka karfafe shi da ruhi mai tsarki jibrilu kala abu hurairar ya ce na'am e na ji wannan a lafazin imamu muslim anna umar marra bi hassana wa huwa yunshidu shi'ra fil masjid sayyidina umar ya zo wucewa sai ya ga hassan a masallaci yana rera waƙensa fala haza ilaihi sai umar ya harare shi faƙala sai hassan ya ce ƙad kuntu unshidu fihi wa fihi man huwa khairun minka na kasance ina rera waka a cikin masallacin nan alhalin a cikinsa akwai wanda ya fika yana nufin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam hassan ibn thabit shine wanda ya ruwaci wannan hadisi wane ne hassan ibn thabit hassan shine hassan ibn thabit ibn al-munzir ibn haram ابن عمرو ابن زيد ابن عدي ابن عمر ابن مالك ابن النجار الأنصاري سواء متم مدينة ني دن قبيلة الخزرج هما دقى بنو النجار شكين قبيلة الخزرج دقى جدا بنو النجار شائر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمواكين نمائكي صلى الله عليه وآله وسلم wanda al'imamul hafizul zahabi a cikin siyar alamin nubala a tarjamar sai ya sifanta shi da sha wato amiru shu'ara ilmu'mini amiru shu'ara ilmu'mini sarkin mawaƙa muminai mahaifiyarsa ita ce alfurai'a furai'a bintu khalid ibn hubaish ibn lauzan al-khazrajiya ita ma 'yar ƙabilar khazraci sauraka da mahaifinsa da mahaifiyarsa da sun fito daga ƙabilar khazraj san ƙabilar khazraj tana ɗaya daga cikin manyan ƙabilu da ke da suka zauna a madina ita kanta mahaifiyarsa alfurai'a ta riski musulunci kuma ta musulunta ta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a a hassan ibn thabit ana masa alkunya da abul walid wadda ita ce alkunyar da ta fi shahara daga cikin alkunyoyi da ake yi masa abul walid amma banda ita akan yi masa alkunya da abul mudarrin akan yi masa alkunya da abul husam akan yi masa alkunya da abu abdurrahman da mahaifinsa ne abin da ɗansa ne abdurrahman ɗin a ruwayoyin da ya ruwaita daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba su da yawa wanda ruwayar da na gani guda biyu ta ce ruwaya marfu'a wanda na gani a cikin kutubus sitta da kuma almasanid ita ce wannan hadisin da kuma hadisin la'anallahu zawaratul qubur wadannan su ne hadisai marfu'ai da na gani Hanas ya ruwaita al-Hakim ya ruwaito wasu amma baitoci da ya ruwaito da ya yabi Talha ibn Ubaidillah a cikinsu amma ban ga ruwaya wacce take marfu'a ba ban da waɗannan guda biyu da wannan ruwayar da kuma hadisin sana la'anallahu zawwaratul qubur daga cikin waɗanda suka yi ruwaya daga wajensa akwai sayyidut tabi'in sa'id ibn al-musayyib haka nan abu salama ibn abdurrahman ibn abdurrahman ibn auf shi ma yana da ruwaya daga wajensa haka nan urwatu ibn zubair da wasu daga cikin marwaita abu ubaid alqasim ibn sallam kamar yadda ibn al-athir ya kawo a cikin uslul ghaba da wasu daga cikin marubuta kamar at-tibrizi a cikin sharh diwan al-hamasa da abu al-fath al-abbasi a cikin ma'ahir at-tansis sun kawo maganar abu ubaid yana cewa fadlu fadlu ash-shu'ara bi thalath shi hassan ibn thabit ya fifici mawaka da abu uku kana sha'ir al-ansar fil jahiliya shine mawakin mutanen madina tun lokacin jahiliya sannan sha'iran nabi sallallahu alaihi wasallam fil nubuwa shine mawakin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin annabta sannan kuma sha'irul yaman kulliha fil islam sannan shine mawakin yaman gaba daya a lokacin musulunci haka nan abu ubaid alqasim ibn sallam yana cewa alqasim ibn sallam babban malami ne na hadisi na fiqhu na lugha to duk ya hada waɗannan abubuwa kuma yana da littafai a cikin kowane janibi yana da littafi da yake da alaka da da littafai na hadisi yana da su yana da littafi na lugha irin su garibul hadis irin su littafin sa na tabaqat fuhul shu'ara da sauransu haka ne na ce ajma'at al-arab duka larabawa sun yi ijma'i ala anna shi'ra ahli al-madar ala anna ash'ara ahli al-madar hassan ibn thabit larabawa duka sun yi ijma'i cewa wanda yafi kowa iya waƙe daga cikin mawaƙan birni shine Hassan hakanan Abu Ubaid da Abu Amr ibn al-Ala shi ma Abu Amr ibn al-Ala malamin hadisi ne malamin Qur'ani ne malamin lugha ne yake cewa Hassan ash'aru ahli al-hadr suke cewa Hassan shine wato wanda yafi dukkan mawaƙan birni iya waƙa haka nan al'asma'i shi ma yake ce hassanu ahadu fuhuli al'ashu'ara hassan yana ɗaya daga cikin wato gwaraza ko ƙwararrun mawaƙa abu hatimun sujistani wanda ba shi ne abu hatimun razi ba wanda abu hatimun sujistani malamin luga ne akwai magana da aka samu yake cewa waƙen hassan yana da laushi wato yana da rauni to shi ne al'asma'i yake cewa waɗannan waƙoƙin da ake ganin su masu rauni an danganta su ne ga hassan kawai amma ba su ingansa cewa waƙoƙinsa ba ne an ruwaito daga shi hassan yana cewa a shi'iru na kilun ya kuwa fi shirri wa yashul fa'iza dakhala fil khairi da'uf afuwan al'asma'i maganar asma'i ce yake cewa ashiru na kidun wato waƙa abace wacce take mai wuyar sha'ani ko mara kyan lamari idan da khala fi sharri yaqwa wa yashul in ana waƙe amma waƙen da ya tattare abin da ke na sharri ne to sai kaga waƙar ta zo da ƙarfi kuma ta zama mawaƙin mai sauƙi wato in zai yi waƙa akan abin da yake ba alheri bane sai kaga mawakin ya samu wakar ta zo masa cikin sauki yayi ta amma idan ya tazo zai yi ta akan alkhairi sai kuma sai rauni kuma waka sai ta kin kyau ko ta kiba da sha'awa yace hadha hassanun fahlun min fuhul jahiliya falamma jaa al-islam saqat ga hassan lokacin da yana jahiliya in yayi waka da cikin gwaraza cikin harkar wake amma da musulunci ya zo sai waka tashi ta rauni an taɓa cewa da hassan lana shi'iruka au harima shi'iruka waƙenka ya yi laushi ko ya tsufa wato ake nuna masa waƙenka ya yi laushi ya tsufa me ya faru musamman bayan musulunta bayan ka zama musulmi kuma sai zanto waƙenka ba kamar lokacin jahiliya ba suka ce lana shi'iruka fil islami ya abal husam sai yake cewa innal islam yahjuzu 'ala al-kadhib musulunci yana hana ƙarya wato abinda yake nufi mawaki yakan samu dama ya su kwana ya saki linzamin waƙasa ya yi su kuwa yadda yake so idan baya iya idan ba zai tsare bakinsa daga ƙarya ba to sai kaga cewa yana ta faɗar abinda zai birge masu sauraro alam tara annahum fi kulli wadin yahimun baga cikin kowane kwari suna kutsawa ba shine fadar abinda ba haka ba annahum yaquluna ma la yaf'alun to amma idan mutum ya zanto musulmi ne mai kokarin tsartace harshensa to ba zai iya sakin bakinsa ya faɗi komai ba wanda kuma irin wannan maganganu wani lokaci suke kawata waƙar har wanda suke sauraro su ji ta ta yi kyau ya ce abinda yake nufi an da shi'ar layu jawiduhu ilal ifrata wata zayyar filkadin ba abinda yake kawata waƙa sai wuce iyaka wajen yabo ko wuce iyaka wajen zambo da kuma ƙoƙarin ƙawata waƙar da wasu maganganu waɗanda watakila ba haka suke ba wal islamu kan mana amin zalika musulunci ba zai ba da damar haka ba faƙalla ma yi jawo shi'ir man yattaƙi shi'ir man yattaƙi alkadir da wahala kaga wanda yake guje wa yin ƙarya waƙarsa ta zanto tana da kyau sosai a wasu ruwayoyi sun zo waɗanda suke nuna hassan ibn thabit mutum ne matsoraci الإمام الحافظ الذهبي ترجم السيدة لم يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم مشهدا كان يجب بيت halarci wani yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yana jin yana da tsoro hujjar imamu zahabi ta faɗar wannan shine abinda ibnu ishaq ya rawaito a cikin kitabul maghazi yake cewa haddathani yahya ibn abbad ibn abdullah ibn zubair an abihi wato yahya ibn abbad dan abdullah dan zubair ya ruwaito daga mahaifinsa mahaifinsa shine abbad ibn abdullah ibn zubair yake cewa kanat safiyatu bint abdul muttalib fi fari hisn hassan wata rana safiya bint abdul muttalib wanda sai ita ce mahaifiyar mahaifiyar abdullahi bin zubair mahai afwan mahaifiyar zubair ibn al-awwam gwaggon annabi sallallahu alaihi wa sallama kakar abdullahi ibn zubair din kenan ta kasance tana cikin wata ganuwa ganuwan nan nan ne yanzu zaman shi hassan ibn thabit suna tare da mata da yara wannan lokacin yakin gwalalo lokacin gazwatul ahzab gazwatul khandaq shekara ta biyar suna zaune a gurin famarra bina rajulun yahudi sai wani mai yahudi ya zo wucewa ya zo gittawa ta inda suke faj'ala yatifu bil hisn sai ya rika zagaye wannan ganuwa yana ta zagaya ta sai ita safiya bintu abdul muttalib sai ta ce wannan ba yahudan fa ni ban yarda da shi ba watakila ya zo ya nuna wa makiya inda muke saboda haka suna iya sufar mana don haka hassan sai ka sauka ka same shi don ka yaƙe shi ka kashe shi sai ya ce da ita ya firullahu laki ya binta abdulmuttalib Allah ya gafarta miki ya ke iri abdulmuttalib laƙad arafti ma ana bi sahibi hada kin sani wannan ba aiki na ba ne safiya ta ce sai ta ɗauki wata dirka wani ginshiki wani abin itace wanda ake yin dirka da shi mai kauri sai ta sauko daga wannan ganuwar ta zo ta fakaici wannan bai hude ta yi ta doka masa har sai da ya mutu saboda ka tabar gawarsa ta koma sama ta ce to sai ka je ka cire kayan jikinsa ma'ana kayan da ya saka irin na mayaka ka cire zaman maka ganima sai ya ce mali bi salabihi min haja bana bukatar kayan da suke tare da shi wadda ita ce ruwayar da dama waɗanda suka sifanta Hassan da tsoro ita ce hujjarsu to amma mu dubi ruwayar a haka za mu ga isnadinta na karanto isnadinta don saboda a gane cewa isnadinta bai cika ba isnadinta mursal ne saboda shi abbad ibn abdullahi ibn zubair tabi'i ne tabi'i ne saboda haka labarin bai cika ba a gurin waye ji bai ambata mana ba saboda haka wannan labari kaga yana da rauni a kansa bai kamata a yi ginin wani abu ba wanda har zai zama sifa ce da za a dinga dingina ta ga wani sahabi daga cikin sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ibn sa'ad ya rawaito wanda a cikin kitabut tabaqat da al-hakim a cikin littafin sa al-mustadrak sun rawaito ta wannan ruwayar ta hanyar hisham ibn urwa an abihi babansa shine urwa ibn zubair an safiyata bint abdul muttalib daga safiya ibn abdul muttalib urwa ya ce wa sami'tuha taqulu to shi ma wanda yana da illa duk da cewa hakim da ya kawo shi bai yi la'akari da illar ba ya inganta shi ya ce hadisi ne sahihun ala shatta shaykhani wa lam yukharrija wanda cikin kitabun sahihul bukhari ba urwa an safiya babu wannan babu wannan tarjamar urwa daga safiya babu wannan a cikin sahihul bukhari ko sai muslim wannan isnadi irin wannan babu shi kaga ba yadda zai zama sahihun ala shatta shaykhaini sai ya sa zahabi sai ya yi masa gyara yake cewa urwa lam yudrik safiya urwa bai riski safiya ba saboda haka kaga akwai abinda malaman hadisi suke cewa inqita'i akwai katsewa a cikin salsalar isnadin ta datse bata cika ba asali hadisi baya zama cikakke sai ya cika sharuɗa daga cikin sharuɗan isnadin sai zama cikakke wato kowa da ya ce daga wani to a tabbata ya ji daga wajensa yana da ruwaya da ya ji daga wajensa to sannan in an samu wannan cikar isnadin sa kuma a nemi sauran sharuɗai wanda su ma sai sun cika safin a ce hadisi ingantacce ne sauraka kaga ɗaya daga cikin wannan sharuɗan shi da ittisalu sanad a nan ya kari har ila yau hakim ya sake ruwaito hadisin ta wata hanya daban ta hanyar ishaq ibn ibrahim al-farawi yake cewa haddathatna ummu farwa بنت جعفر بن الزبير عن أبيها عن جدها الزبير عن أمه سفية بنت عبد المطلب وانا شين إسنادا ليساك كاوة وانا شيما ليكاوة هذا حديث كبير غريب الإسناد وقد روي بإسناد صحيح شي كان سيأتي حديث أبنا حديث لي وانا إسناد غريب أم فروة da ta zo cikin wannan isnadin ba mu samu wanda ya tarjamata ba wanda yana ɗaya daga cikin illar isnadi ya zanto mazajen da suke ciki a samu ba a san wani ba to da zarar aka samu jahala abinda malamai suke ce jahala to wani isnadin ya rushe sai dai a nemo abinda zai tashe shi in an samu to ummu farwa ba a faɗi wani tarihin ta ita wace ce ba sannan mahaifinta Ja'far da aka faɗa Ja'far ibn Zubair shi ma ibn abi hatim ya kawo shi a cikin littafin sa al-jarh wa ta'dil amma bai faɗi komai akan sa ba shin a karɓi ruwaya sa ko ba za a karɓa ba haka nan al-haythami da ya ambaci wannan kissar a cikin majma'u zawaid sai ya ce rawahu al-bazzar wa abu ya'la bi ikhtisar wa isnaduhuma da'if abu ya'la da bazzar sun ruwaito shi a takaici amma isnadinta yana da rauni hakanan kan hadisin urwa wanda ya gabata wanda urwa daga safiya ya ce rawahu tabarani wa rijaluhu ila urwa rijalus sahih walakinahu mursal yana nufin munqati hadisi ne bai cika isnadin sa ba shi ma ibnu hajar a cikin fathul bari ya jingina ya jingina ruwayar wannan kissa zuwa ga imam ahmad yace an abdullahi ibn zubair sai kuma yace isnadin sa qawi mai ƙarfi ne to amma iya bincike na cikin musnad ban ga wannan ruwaya ba to shi yasa ibnu abdul bar a cikin kitabul isti'ab littafin da ya tattara tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam a mujalladin sa na farko shafi na 380 da 48 348 a kitabul isti'ab ibnu abdul bar yake cewa da yana tarjamar Hassan ya ce wa ƙala aksaru ahalil akhbari wa siyar da yawa daga cikin masu ba da labarai da sira sun ce inna Hassan kana min ajmanin nas Hassan yana daga cikin mutanen da suka fi kowa tsoro wa zakaru min jumlihi asya'a mustabshi'a a cikin labarukan da suka bayarwa na tsoronsa suka faɗi abubuwa marasa daɗi marasa kyau rawauha an ibn zubair annahu hakaha anhu sun rawaito ta daga abdullahi ibn zubair shi kuma yana ba da labarin cewa haka haka ya faru karihtu dhikraha linakaratiha ibn abdul bar yace bazan so in faɗe su a cikin tarihin sa ba saboda ba su da kyau kware suna da wato suna da rauni sosai labaran masu rauni ne saka naga ba ba dalilin faɗa su wa man zakaraha wanda ya kawo wannan sai yake cewa inna hassan lam yashhad ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shay'an min mashahidihi li jubnihi har ta kai akan wannan ana gina cewa hassan ibn sabit bai taɓa halartar wani yaƙi daga cikin yaƙe-yaƙen annabi sallallahu alaihi wasallama ba saboda tsoron da yake da shi amma in ji ibn abdulbar ya ce wa an kara ba'adu ahalil ilmi bil khabari zalika wasu masana ruwayoyi sun yi inkarin haka sun musanta wannan labari cewa wannan labari bai tabbata ba wa qalu suka ce lauka na haqqan da da gaske ne Hassan ibn Sabit yana da tsoro lahu jiya bihi da an yi masa zamba da wannan fa innahu qad haja qauman domin a tarihinsa yayi ma wasu mutane zambo falam yahjuhu ahadun minhum bil jubn wadanda su kuma suka zo suka rama zamban da ya musu babu wanda ya soke shi da cewa matsoraci ne wanda kuma da a ce akwai wannan to wani abu ne da za su tafka su rike su yi ta faɗa a waƙoƙinsu walau kana kadhalika lahu jiya bihi ce da haka yake to da an masa zamba da cewa matsoraci ka ce ka tafi can matsoraci haka nan a cikin littafin ibnu abdulbar mai suna addurar fiktisarin magazi wasiyar yana da littafi addurar fiktisarin magazi wasiyar wanda ciki ya yi takaita yaƙe-yaƙen labaran yaƙe-yaƙen annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma labaran sira to a cikin wannan littafi a shafi na 175 yake cewa kana hassan qad takhallafa 'an al-khuruj ma'a al-khawalif bil madina ذكره ابن إسحاق وطائفة من أهل السير حسان بن ثابت بيفتتا ردى النبي صلى الله عليه وسلم الله يا زونا يا زمن سأبدينا تارد ماتا ديارا ونسوني الخوالف wanda yace ibnu ishaq da wasu daga cikin malaman sira suka faɗi haka sai yace wa ankarahu minhum akharu amma wasu sun ce sam sam basu yadda ba faqalu suka ce law kana fi hassan min aljubni ma wasaftum da a ce hassan ya sifantu da irin abin da kuka faɗa na tsoro lahajahu bizalika man kana yuhajihi fil jahiliyyati wal islam da a ce yana da wannan tsoron to da waɗanda suka yi yayi musu zambo a jahiliya da lokacin musulunci su ma da sun rama da wannan wala hujiya bizalika ibnuhu abdurrahman ɗansa abdurrahman yana daga cikin shi mawaka ɗansa abdurrahman shi mawaki ne abdurrahman ibn hassan a shi abdurrahman a ɗan abinan mariyatul kudiya khalasa ce mahaifiyar ibrahim ɗan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam domin ‘yar uwar tasirin alkibdiya ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wa hassan kyauta ya yi sadakar ita ita ce ta haifar masa ɗansa abdurrahman to sauraka shi kansa abdurrahman yana da waƙe-waƙe kuma ya taɓo wasu mawaƙa wanda an san a ɗabi'a ka taɓa wani mawaƙi da zamba shi ma zai bi ka da ramuwa to kuma ya kara da wasu amma duk cikin waƙe-waƙensu da suka yi na mayar masa da martani ba a ji sun taɓo wannan gefen ba to kowa a da a ce akwai wannan to sai sun ambato wannan ba don komai wannan su galaba a kansa to amma ba a yi wannan ba ya ce fa'innahu kana kathiran ma yi hajjin nasa min shu'ara il'arab shi abdurrahman da dama sau da dama yakan taɓo mawaƙan larabawa ya yi musu zambo mithlun na jashi wa gairihi in ka gana jashi wa kenan na jashi sarkin habasha? yawon za na magana ɗan hassan to kaga ba aka kawo na jashi ko mawaƙi ne daga cikin mawaƙan larabawa na jashi sai an fassara masa larabci ba ya ji shi ma ajami ne irin shi wannan wani ne da ake kira qais ibn amr ibn malik daga kabilar banu haris yana daga cikin manyan mutane na larabawa kuma har ila yau mawaƙi ne mahaifiyarsa yar habasha ce mahaifiyarsa ‘yar habasha ce shi ne yake ce masa alhaɓar najashi amma balarabe ne sunan shi qais ibn amr to abokin rikicin shi wannan shi wannan abdurrahman ibn hassan ne ya yi masa waƙari na zambo shi ma kuma ya bi shi da ramuwa to amma duk da haka ba a ji shi yana aibata shi da wannan ba saboda haka ibnu abdulbar yana daga cikin waɗanda suka yi watsi da wannan labarin na cewa hassan ibn thabit yana da tsoro banda shi akwai as-suhaili mai littafin ar-rawdul unuf sharhin sirar nabawiyya ta ibn hisham shi ma a cikin wannan littafin a mujalladi na juz'i na shida shafi na 218 yana cewa wa mahmalu hadha alhadith inda an-nas ala anna hassanan kana jabanan shadid al-juhd yace wannan labarin da aka jingina wa safiya gina wa safiya mutane da yawa sun dauke shi a matsayin hassan mutum ne mai tsananin tsoro yace wa qad dafa'a hadha ba'd al-ulama'i wa ankara amma wasu daga cikin malamai sun kaɗe wannan magana kuma sun yi musunta sun ce ba su yadda ba wa zalika annahu hadithun munqati' wal isnad saboda hadisi ne da isnadin sa yake a datse bai cika ba wa qala law sahha hadha lahu bihi hasan shi ma abin da ya faɗa ki ce da wannan labarin ya inganta da cewa matsoraci ne to da an yi masa zamba da wannan an aibanta shi da shi fa innahu kana yuhaji shu'ara ya kasance yakan tsokano mawaka ta hanyar yi musu zamba kamar wa kamar dirar yana cikin mawaka dirar ibn amr kamar ibn ziba'ra ibn ziba'ra shi ma yana daga cikin mawaka da hassan ya kara da su da wasu daga cikinsu wa kano yana kaduna wa yaruduna alaihi kuma sun kasance duk sanda ya yi wata waka za su biyo shi da ramuwa amma cikin waken da suke yi masa babu inda aka yi suka yi ishara da wannan suka aibata shi da wannan ya ce fama ayyarahu ahadun minhum bijun babu ɗaya daga cikinsu da ya taɓa aibata shi da tsoro wala wasamahu bihi babu ɗaya da ya taɓa liƙa masa wannan sifa fadalla hadha ala da'fi hadith ibn ishaq wannan ya nuna maka raunin hadisin ibn ishaq to kaddara wani ya mace cewa shi ya inganta abunsa shine shi suhail yake cewa wa in sahha in ku da ya inganta ma fala'alla hassanan an ya kuna mu'tallan fi zalika al-yawm bi illatin man'atuhu min shuhud al-qital tana yiwa a wannan lokacin da bai je ba yana cikin wata rashin lafiya ne da ta hana shi fita musamman ma aka san cewa ya shekaru babban wannan fa mutumin da ake magana akan sa tsoho ne dan lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira shekara 60 sauran kaga a shekara 60 nan bai je yaƙi ba ai za ka za a daga masa ƙafa to shi ne ya ce wa haza aula ma tu'wila bihi alaihi ya ce wannan shi ne abin da ya fi dacewa ko da ruwaya ta inganta ta safiya ta cewa a yaƙin handak yaƙi yadda ya fita ya kwabza da wani bai yahudi a yi masa tawili da cewa tayi yana da dalilin da ya hana shi ba zai iya وممن أنكر أن يكون صحيحا يتي daga cikin wanda suka nuna basu yadda ba wannan abu ya inganta inji Suhaili yace akwai Abu Umar ibn Abd al-Barr fi kitab ad-Durar lahu kamar muka karanta ad-Durar fi ikhtisar al-Maghazi was-Sir ibn Abd al-Barr shi ma yayi watsi da wannan haka da daga cikin malamai na baya-baya na zamanin nan akwai Al-Sheikh Al-Allama Muhammad ibn Ali al-Siyubi wanda ya rasu kwanan baya Allah ya masa rahama a cikin littafinsa al-bahrul muhit al-thajjaj fi sharhi sahih muslim ibn al-hajjaj a cikin wannan littafin da ya sharhin sai muslim a mujalladi na 39 shafi na 507 zuwa 508 a ciki yake cewa qad ankara kathirun min al-ulama'i hadhihi al-hikayata fi jumla hassan da yawa daga cikin malamai ba su yarda da wannan labari da cewa Hassan yana da tsoro ba ya ce wa ma a haƙa habil inkari tabbas wannan labari ya cancanta a musashi a ƙiyarda da shi wa mimma yubtiluha ma qama bihi Hassan ya ce daga cikin abin da zai rushe wannan hikayar ta cewa yana da tsoro abin da Hassan ya yi na yin zambo ga ƙuraishawa da ƙasidu waɗanda suka riƙa bin juna daga wannan zuwa wannan wa ma raddu alaihi fi zalika amma ba su yi masa raddi akan wannan ba falam yadhkuru wa ma raddu alayhi fi dhalika da raddin da suka yi masa akan kasidun da ya musu na zambo amma a ciki ba su yi maganar tsoro ba gaba daya falam yadhkuru aljumla aslan ba su kawo maganar tsoro ba kwata kwata falau kana mawsufan bihi lama taraku ta'anahu bihi da a ce yana da matsoraci ne to in suka zo yi masa martani sai sun faɗi wannan sifar bal huwa aula ma yutalu bihi ash-shakhs fi misli zalika kai shi wannan ma ne yafi dacewa musamman a wancan lokacin da aka san yadda larabawa suke ji da kansu musamman abin da ya shafi jarinta aka ce ga wani yana sukan wasu shi ko matsoraci ne kuma zo ramuwa ba su faɗi maganar tsoronsa ba zai wahala ce falhaƙo an na hazihin hikaya gairu sahiha ya ce maganar gaskiya wani labarin bai inganta ba fata'ammal bil insaf ka tsaya kai duba na adalci kai duba na tsanaki za ka ga haka daga cikin abubuwan da suke nuna haka kamar yadda al'aushan muhammad ibn abdullah dr muhammad ibn abdullah a cikin risalarsa ma sha'a wa lam yathbut tafsir nabawiyya a ciki ya zano wasu fuskoki waɗanda suke tsara nuna cewa wannan labarin da aka jingina wa Hassan bai tabbata ba na farko ta nahiyar isnadi nahiyar isnadinsa akwai magana babu wani isnadi da aka ruwaito sahihi muttasili cikakke babu shi kamar yadda bayani ya gabata sannan ta nahiyar nahiyar mataninsa shi kuma bayanan da muka ji na malamai waɗanda suke nuna cewa larabawa duk yadda suke aka samu mawaƙansu suna rigima da Hassan ba a ji ko ɗaya ba la fil jahiliyyati wala fil islam ko a jahiliya ko a musulunci ba a ji wani ya soki hassan da wannan sifa ba da a ce wannan sifa ta tabbata ga hassan to babu shakka da mawaƙan mushrikan makka wanda ya cika kunnensu da zambo da sun mayar masa martani kuma da sun faɗi wannan a ciki sannan ko maganar cewa bai je wani yaƙi ba babu wata ruwaya sahihiya ko ba ba sahihiya ba da ta bayyana cewa Hassan bai je wani yaƙi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita yayi da mushrikai gaba da gaba ba babu wannan babu wata ruwaya da ta nuna haka cewa lam ya takhallaf takhallafa an annabi sallallahu alaihi wasallam illa ma zakarahu ibnu ishaq kuma akan sani duka waɗanda suka zo suka bada labarin Hassan suka yi gini amma babu wata ruwaya sahihiya cewa Hassan ga wani yaƙi na annabi ya fita bai je ba ce bai je badar ba ko bai je uhud ba ko bai je hunain ba babu wata ruwaya da take tabbatar da wannan ita kuma ghazwatul khandaq wanda akan ta ne labarin da aka ruwaito daga safiya bintu abdul muttalib ya ginu akan ghazwatul khandaq ya ginu ita wannan ghazwatul khandaq ga wanda duk ya karanta sira ya san cewa ba a yi gaba da gaba ba ba a yi gaba da gaba ba tsakanin musulmi da kafirai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labarin fitowarsu ya tara ya tara sahabbai ya shawara da su akan yaya za a yi saboda gangamin da aka zo da shi ba kadan bane gangami ne wajen mutum dubu goma da za a iya tare su duka duka nawa ne musulmin gaba ɗaya a madina nawa suke a yakin a yakin uhud afina a yakin a yakin uhud a yakin badar nake su ce a yakin badar mutane wanda suke yan ɗari uku sun yi karo da mutum wajen dubu da wani kama da ana magana dubinnai ne saboda shi yasa aka kira shi haswatul ahzab saboda sai da suka yi wato gayya suka haɗa gangami suka gayyaci dukkan wata ƙabila ta larabawa wacce take cike da fushi ga annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sada suka tunkaro madina to annabi sallallahu alaihi shawara ana aka fita da shawara aka yanke aka yi matsaya cewa kawai ai rami ai babban ramin da za a zagaye garin madina da shi ta yadda babu wani wanda za a iya tsallakowa wannan ramin da dawakansu da raƙumansu da kayan yakinsu wanda shi da aka shi yasa ake kiran shi ghazwatul khandaq wannan khandaq shine wannan gwalalo da aka gina aka zagaye garin madina da shi ya zanto suna bayan abin nan su ko musulmi suna cikin madina wasu suna saman abin abin nan wasu suna suna saman gidaje wasu suna saman duwatsu ta haka aka yi har Allah subhanahu wataala ya aiko da rindinarsa iska wadda ta fatattake su to a wannan yaƙi babu wani taho mu gama da aka yi saboda wannan rami da aka yi saboda haka babu wani abu in banda harbe-harben kibau da aka yi wanda a nan ne aka harbi sa'ad ibn mu'az kamar yadda zamu zo mu karanta hadisin hadisin sa anan gaba to wannan ne kawai abin da ya faru to ya za a yi a ce abin da ba wani fito na fito ake yi da takobi a ce Hassan ibn Thabit shi ya ki fita saboda kawai tsoro wanda tsoro zai ji da a ce wani abu ne wanda za a ce ana bugawa gaba da gaba ana saran juna ana sukan juna a ce bai fita ba ila ce anan tsoro zai zo amma wani abu ne wanda sai daga nesa ake yi harbi ne daga nesa saboda haka babu dalilin da zai sa ba a sa ba a bada labarin ya ki fita badar ba ba a bada labarin ya ki fita uhud ba ba a bada labarin ya ki fita hunain ba waɗanda su ne aka yi gaba da gaba aka yi aka rukuma ba a bada labarin ya ki fita wannan ba sai a bada labarin ya ki fita yakin da ba a haɗu ba ba a yi gaba da gaba ba ba a yi taho mu gaba ba taho mu gabu ba saboda ka kaga wannan ma zai kanuna maka cewa wannan kissa a mataninta akwai rauni kuma a sani lokacin da ake maganar wannan wannan yakin hassan ibn sabit akwai saɓani wajen yaushe ne ya rasu shekaru ya nawa a duniya kamar da za mu yi magana to a cikin sabanin da aka yi ko dai ya zanto Hassan ibn Sabit a lokacin yana da shekara 71 zuwa shekara 88 to kaga waɗannan shekaru kadai sun isa su zama mutum uzuri ba sai ya fita ko ina ba a ƙaunin khalifa ibn khayyat malamin bukhari malamin al-imam bukhari yana cewa hassan ibn sabit ya rasu kafin shekara ta 40 bayan hijira wasu suka ce a shekara ta 40 bayan hijira wasu suka ce a shekara ta 50 wasu suka ce a shekara ta 54 wanda wannan shine ƙaunin ibn hisham wanda ibn al-barqi ya hikaito daga wajensa wasu suka ƙara da cewa sadda ya rasu yana da shekara 120 ibn ishaq yana cewa ya tambayi sa'id ibn abdurrahman ibn hassan wato jikan hassan ibn sabit ibn kam kana hassan waqtal hijra yace ya tambaye shi shekarar kakansa nawa lokacin da annabi ya hijira sai ya ci shekara 60 annabi ya yi hijira yana da shekara 53 al-hafiz ibn hajar yake cewa abinda jumhur suke kansa abinda mafiya yawan malaman tarihi suka fada shine annahu asha mi'atan wa 20 sana Hassan ibn Thabit ya rayu shekara 120 asha mi'atan wa qila asha mi'atan wa arba'a sin wasu ce shekara 104 wanda ibn abi khaisama ya rawaito daga al-madaini ibn sa'ad yana cewa a cikin a cikin tabaqat yana cewa asha fil jahiliyyati 60 wa fil islam 60 wa mata wa huwa ibnu 20 wa 100 ya rayu shekara 60 a jahiliya kafin musulunci kafin shigarsa musulunci ce jahiliya ba ana nufin kafin aiko annabi ba kafin shigarsa musulunci ya rayu 60 kuma bayan musulunci haka nan abul abbas al-qurtubi a cikin al-mufhim ya ce walam ya talifu malamai ba su yi saɓani ba annahu aisha mi'atan wa ishirin da sana ya yi shekara ɗari da ashirin min ha sittu da fil jahiliya wa sittu da fil islam ya yi shekara sittin a jahiliya sittin a musulunci to kuma nan yadda ya ce gadon gidansu ne haka babansa ya yi haka ma kakansa ya yi ya riski manyan mawaƙan na jahiliya annabi gatun zubiyani ya riski al'asha kuma ya rera waƙensa a gabansu waɗannan suna daga cikin zaratan mawaƙa na jahiliya sabul mu'allakat ya rayu ya rayu har wato ya riske su da rai ya riske su suna da rai kuma ya rera waƙensa a gabansu kuma sun yaba masa cewa ya iya dukkaninsu kowa sai da ya yarda cewa Hassan ibn Thabit sha'ir ne to wannan shine Hassan ibn Thabit shine sayyidina Umar ya zo wuce shi yana rera waka cikin masallaci sai ta ka masa harara sai hassan ibn sabit yake cewa hassan ibn thabit taban yadda kuka ji tarihin sa ya girma sayyidina umar saboda ka dattijo ne ba wanda sayyidina umar zai je ya kore shi bane ba zai koru ba to ya same shi yana rera waƙensa sai ya ya harare shi ya daka masa halala to shine shi sai hassan sabit sai ya nemi abu huraira yana gurin sai yake neman shaida a wajensa shi ne istashhada abu huraira ai talabar shahada min abu huraira a nan yana so ya ba da hukunci ne na shari'a tunda yanzu magana ce ta shin hassan ibn sabit abinda ya a masallaci daidai ko kuskure yi sauraka shaida a nan shi ne bayanin hukunci na shari'a aka kira wannan hukunci na shari'a da matsanin saida domin a nuna ƙarfinsa ƙurɗubi yake cewa harararsa da sayi na umar ya yi a watar waya ma a wurin da ta zo a cikin sharhu ma'anil asar na tahawi da kuma fawa'id na abi muhammadu lufakihi tana cewa fantaharahu umar umar ya daka masa tsawa to kaga wannan yana nuna cewa matsayin shi umar game da wannan kaziyar a lokacin shi yana ganin bai dace ba a shigo masallaci a rera wani waƙe shi abin da yake gani kenan shi ya sa ma kamar yadda ƙurtubi yake cewa sai na umar ya gina wata 'yar haraba ya gina wata 'yar haraba a wajen masallaci ya ce duk wanda yake so ya yi yasasshiyar maganarsa ko ya yi waƙensa to ya koma can ya je ya yi ya bar masallaci to shi ne yake cewa a hassan yake cewa an shiru kalla yake cewa abu hurairu ina roƙonka don allah ai sa'altuka allah ina haɗa ka da allah hal sami'ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qul ya hassan ajib an rasulillah sallallahu alaihi wasallam shin ka taɓa jin annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce ya hassanu ka ansa a madadin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a ruwayar sa'id ibn al-musayyib tana cikin sayyid bukhari tana cikin sayyid muslim ya hassan ajib anni maimakon ajib an rasulillahi sallallahu alaihi ajib anni ka ba da ansa a madadina to tana yi wa anan da ya ce da shi ajib an rasulillahi hikaya yake ya hikaito ta da ma'ana don waccan ta zo da ajib an rasulillah ajib anni al'aini a cikin umdatul qari yake cewa ma'anar ajib an rasulillah yana nufin ajibin kuffar an jihati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akwai lafazin jiha da za a kaddara a ciki wato ka ansa wa annabi ka ansa wa kafirai ta bangaren annabi sallallahu alaihi wasallam su sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam zamba zambo to kai ka ansa ta bangaren sa ko kuma kalmar ajib a shigar mata da ma'anar kalmar idfa wanda shine a lugha suke kira at-tadbib a shigar da wata ma'ana a cikin wata ma'anar wata kalma sai zanto kamar an ce idfa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko idfa anni wato ka ba ni kariya ajib ma'anarsa ka ba ni kariya ko kuma ya zanto asalin ruwayar ruwayar sa'id wa hiya ajib anni ita ce ruwayar sannan hassan ibn sabit ya nakalto ta da ma'ana ya ƙara kalmar rasulullah saboda girmama aiki sallallahu alaihi wasallam yana yiwa kuma ya zama lafazin da muka karanta yanzu shine asalin lafazin da ya fito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya hassan ajib an rasulillah zai yi wa annabi faɗa ka ya hassan ajib an rasulillah don ya nuna masa girman al'amarin har ya fito masa da sunansa da sifarsa ta manzanci a cikin maganarsa ƙarara ya san aikin da zai yi kare manzo ne na Allah zai yi ba kare wani mutum kawai da zama ya haɗa su ba a zai kare wani ne da yake da sifar risala saboda ka zai iya cewa ajib an rasulillah duk da shi yake magana kamar kusan annabi sallallahu alaihi yana tahiya yakan yi ta yadda yadda kuke yin ta salamu alayka ayyuhan nabi haka shi ma yake faɗa ba ta assalamu alayya anan nabi Allah yana cewa fa iza azamta fatawakkal ala Allah bai ce fa'iza azamta fatawakkal alayya sai aka sakon fito maka da sunan Allah ƙarara don ka ji girman al'amarin ce sarki ne zai yana magana ce to sarki yana umartar ku shi ne sarkin kuma don ka ji haibar abinda zai baka umarninsa to sana annabi ya masa addu'a Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus ya Allah ka karfafe shi da ruhi mai tsarki ruhi mai tsarki shine jibril jibril a hadithin albara ibn azib wanda shi ma yana cikin sahihaini annabi ya ce uhjuhum aw hajihim wa jibril ma'ak kai musu zambo jibril na tare da kai kaga anan an fito da wane ne ruhul qudus din sifarsa ce da alkur'ani ya ambata qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi li yuthabbita alladhina amanu saboda haka sifar ruhul qudus tana nufin mala'ika jibril me yasa aka ambaci aka ware jibrilu da ambato aka ce zai karfafe shi zai goyi bayan shi zai bashi gudunmawa saboda ruhul qudus shine mala'ika jibril ya kasance shine yake kawo wahayi zuwa ga manzannin Allah kuma shine yake daukan gabarin taimaka musu da umarnin Allah ya halakar da makiyansu kamar yadda ya halak ya dauki wato ya jagoranci halakar da mutanen adawa abunan mutanen annabi lut da da da da fir'auna a cikin ruwa to zaka wanda ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi kariya daga abokan gabansa to jibrilu zai zanto tare da shi yana kuma karfafarsa kamar yadda Allah subhanahu wataala yake gaya wa annabinsa fa inna Allah huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal mala'ikatu ba'da zalika zahir ce Allah shine majibincinsa da jibrilu da mu'minai mutanen kirki sannan mala'iku duka masu goya masa baya ne to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ajib anhu ka ansa masa ka kare shi me ake nufi da wannan da sauran kuma bayanin da suka shafi hukuncin rera waka ko waƙe a cikin masallaci mun ce waƙe kana ɗauka muna nufin irin su waƙoƙin su ɗan ƙwairo su shata waƙe haka waƙen rubutattun waƙa da na sha jin an yi lacca kirawo mawaƙi ya zo ya rera ana aishi da sauransu to ya halatta ko bai halatta ba mai malamai suka ce akan wannan kuma wanda tattaunawa suka yi waɗanda dalilai suka baje shin duka suna tare da ra'ayin sayyidina umar da yake ganin a fita can waje ko ko a'a akwai ra'ayin cewa a iya yi a masallaci za mu ji insha Allah a karatu na gaba abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh